أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتم na wannan mu'allaka ta Imrul Qais zamu ci gaba daga inda muka tsaya a zamu tashi wa qala aidan har yanzu dai Imrul Qais yana yin magana kuma wannan shi ma zai yi magana ne game da wani guri da ya je na wata daga cikin masoyiyarsa eh zai je zai magana ne akan wata masoyiyarsa da haka zai buɗe wannan kasida sannan bayan ya buɗe kasidar da ambatan masoyiyarsa kusan a ƙarshe-ƙarshen wannan kasidar a kusan wannan kusan waƙar imrul kais ne ta kusan ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa eh insha Allah za mu ci alim ma ala rabi'il qadimi bi as'asa ka'anni unadi aw ukallimu akhrasa alim ma على ربع القديم بأسقصا كأني أنادي أو أكلم أخرصا آه يمرو القيس يتي ألم ما ياكو بدأنا قدابي كسوكا على الربع أبس جدا القديم وندي كدتتن جدا بأسقصا أو النمغرين دا يكي كرنسا أسقصا أسقصا سونا وان دوكن دوسيني تو أنما akwai wata daga cikin masoyiyarsa da ya soyayya da ita saboda haka ya bi ta gurin sai ga babu kowa sun tashi alim ma yace ya ku abokaina guda biyu ku sauka alar rabi'i a bisa gida arrabu shine gida alar rabi'i a bisa gida alqadimi wanda ya dade bi asasa asasa ka anni unadi lokacin da nazo nake magana in ke cewa ku sauka a wannan gidan ka anni unadi kai ka ce gani ina ta kira au ukallimu akhrasa ko kuma ina magana ne da bebe magana nake ta yi ba a bani ansa saboda babu kowa a gurin to shine ka anni unadi kai ka ce gani ina kira ba mai amsa mun au ukallimu ko kuma ina magana ne da akhrasa mutumin da yake bebe to ka zo gida ka zo fili babu kowa kana magana waye zai amsa maka mala imrul qaizi falau anna ahlad dari fiha ka ahdina وجدت مقيلا عندهم ومؤرسي فلو أن أهل الدار فيها كأهدنا وجدت مقيلا عندهم ومؤرسا ولو أن أهل الدار دادي متانا wannan gidan eh shine walau anna ahlad dari dade mutanen wannan gidan fiha suna cikin wannan gidan ka ahadina kamar yadda muka saba da a ce mutanen wannan masoyiyar tawa ne suna nan irin mutanen da sani dai su ne dai a gurin shine abin da yake gaya maka falau anna ahlad dari da a ce ma abota wannan gidan fiha suna wannan gidan ka ahadina kamar yadda muka saba da muna mu'amala da su wajattu maqilan indahum wajattu da na samu maqilan gurin kwanciya maqilan shine daga kailula kailula shine barcin rana wajattu makilan da na samu gurin da zan kwanta ne barcin rana ne kailula inda hum a gurinsu wa mu'arrasi da kuma barcin dare eh shine ta'arisi ana ce masa da Hausa rurumi da na samu wajen barcin rana da barcin dare amma mu'arrasa ta'arisi ne shine bako ya zo tsakiyar dare ya sauka kusan asuba ya kwanta ya danyi barci kafin asuba ta kuma a tashi a ci gaba da tafiya to wajattu maqilan da na samu wajen kwanciya ne barcin rana inda hum a gurin su wa mu'arrasa da kuma barcin dare eh da a ce su na samu ai da za a tare ni fala tankiruni in nani ana zakumu layali halul hayya gaulun fa al asa fala tankiruni fala tankiruni innani ana zakumu layali hallul hayya hayyu gaulan fa al'asa yace falatan kiruni yace ya kuma abota wannan gidan falatan kiruni kada ku kasa gane ni shine kada ku yi inkari na ma'ana ana nufin da kada ku kasa gane ni shine falatan kiruni kada ku kasa gane ni innani ana zakumu ni ne fa wannan mutumin naku shine innani ana zakumu ni ne fa wannan mutumin naku da kuka saba da shi kamar a hausa da ce ni ne fa mutuminka shine innani ana zakumu ni ne fa wannan mutumin naku layaliya hallul hayyu layaliya a wannan dararan hallal hayyu da wannan dangi alhayyu anan dangi layaliya a dararen da hallal hayyu wannan dangin suka sauka gaulan a wani gurin da ake kiransa gaulu fa al'asa sai kuma suka je suka sauka a al'asa duk sunan gurin ne shine layaliya hallal hayyu lokacin da dangin nan suka sauka gaulan a gurin da ake kiransa gaulu fa al'asa sai al'asa fa in ma taraini la ugammidu sa'atan min al-layli illa an akubba fa an asa fa in ma taraini la ugammidu sa'atan min al-layli illa an akubba fa an asa fa in ma taraini yana magana da waɗannan a da waɗannan guri da zo ya samu din fa in ma taraini ya ku jama'a fa in ma taraini in ma kuna gani na la ugammidu ba na iya rintsawa ne barci sa'atan minan laili ko da awa ɗaya ta dare ko da kuna ganin cewa ba zan iya kwanta ne barci ba shine fa in ma taraini ko da kuna gani na la ugammidu ba na iya rintsa idanuwa na sa'atan minan laili ko sa'a ɗaya ta dare ba na iya rintsa idona ne barci illa an akubba sai dai kawai ku gana kife shine illa an akubba sai dai kawai ku gana kife fa an asa na kama gengedi shine na asa na asa shine gengedi fa an asa sai dai kawai ku ga ina gengedi a zaune ina zaune kawai ina na kife ina gengedi amma a kwanta ya barci ya ki yiwa ta'awwabani da'ul qadimu fagallasa wa hazirna an yartadda da'i fa unkasa ta'awwabani da'il qadimu fagallasa wa haziru an yartadda da'i fa ankusa fa unkasa ta'awwabani ta'awwabani da'i da'i cutar da take damuna alqadimu wacce ta dade a zuciyata da'il qadimu cutar da take damuna alqadimu wacce ta dade ta'awwabani tana dawo min ne eh ta'awibu shine kamar dawowa ta'awwabani amma ana cewa ta'awibi shine tafiyar da za a yi ta farkon dare ta'awwabani to nan cutar da take damuna ta'awwabani tana dawo min a farkon dare duk lokacin da dare yayi dare yana farawa shikenan sai damuwoyi su zo su haɗu min damun duk mutumin da yake cikin damuwa ko damuwa ta soyayya ko damuwa ta bashi da makamantansu to ta fi damun mutum da daddare. Za ga mutum ana bin sa manya-manyan kuɗaɗe da rana yana ta yawon sai yana wasa yana dariya sai dare ya yi in ya kwanta sai ta tuna waɗannan abubuwan. Saboda haka da'il kadimu cuta ta wacce ta daɗe ta awwaba ne tana dawo min a farkon dare. Fagallasa sai kuma du ta sake dawo min cikin dare. In an ce algalasu shine a algalasu shine kamar a ce ƙarshen dare e a taglis ko a ce garasu shine ƙarshen dare a asuba ta yi ga dufin dare ga hasken asuba sun haɗu lokaci guda shine taglis za ka yi ta ganinta a hadisi saboda haka ita wannan cuta da take damuna a raina takan zo min a farkon dare kuma takan zo min a ƙarshen dare to fagallasa takan zo min a ƙarshen dare amma a taglis a asuba ce amma asuba irin dururin nan asuba ta yi ga sauran duhun dare kuma ga hasken asuba shi yasa saboda haka in ka duba hadisai na da suke magana akan sallar asuba zaka ga kalmomin ana yawan kawo su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ne a lokacin durduru eh kamar taglis nan kamar da Hausa ne zamu ce durduru ina gade a Hausar mu ta a hausar mu ta bauchi ta wani gurin ana cewa durduru da ka ce durduru da ka ce durduru to an san cewa irin asusuba ne asuba tana yi gari bai gama wayewa sosai ba shine durduru mu a hausar mu ta bauchi a wani gurin wani yankin to ta'awwaba ni da'i da'il qadimu cuta ta wata ta dade ta'awwaba ni tana dawo min a farkon dare fa gallasa sannan tana dawo mu ma a ƙarshen dare kusan asuba wa haziru ina jin tsoro an yartar da da'i cuta ta ta dawo fa'un kasa ta sake dawowa an yartar da da'i ciwo na ya dawo cuta ta ta dawo fa unkasa ta sake dawowa in an ce unkasu shi kuma rashin lafiya ta rika dawa bayan ta warke bayan mutum ya samu lafiya ya yi rashin lafiya ya warke har ya warke ana shi kenan ya samu lafiya sai rashin lafiya da sake dawowa sai ya warke kuma duk ya sake samun sake sai rashin lafiya da sake dawowa ya ce saboda haka to ina jin tsoron rashin lafiya ta ta dawo ta rika dawo mun bayan na warke eh fa ya rubba makrubin karartu wara'ahu wada antu anhu alkhayla hatta tanaffasa fa ya rubba makrubin karartu wara'ahu wada antu anhu alkhayla hatta tanaffasa tanaffasa a imrul qais yana magana game da yanayin da yake ciki a rayuwa damoyi sun yawa in an kwanta barci zai iya zai kiyuwa to amma duk da haka yace to ya kamata mutum ya gode wa Allah ko da ka shiga wani yanayin da masifu da damoyi na rayuwa sun hana ka barci to kai ma ka rika tuna wasu abubuwan saboda ka gode wa Allah to saboda duk da wannan yanayin da yake ciki na damuwa to barkaci fa ya rubba makrubin sau da yawa shine fa ya rubba makarubin daiwa ma abocin bakkan ciki karartu da na dauke eh karartu da na koma wara'ahu bayan sa ma'ana na tausaya masa na taimaka masa shine karartu wara'ahu ma'ana na koma bayan sa amma yana nufin kamar na tausasa masa na taimake shi shine karartu wara'ahu na taimake shi wada'antu anhu alkaila wada'antu na soke alkaila raƙuma anhu a gare shi hatta ta nafasa har ya samu ya numfasa ya barci saboda haka wada'antu anhu alkailan nan a zamu iya kallon baitin ta fuska guda biyu wada'antu daga da'anu ne suka wada'antu anhu alkaila na soke masa alkaila dawakai hatta ta nafasa har ya numfasa to anan za ta iya yiwa ma'abocin bakin cikin da damuwoyin yunwa yake ji ya zo ya yanka masa dabbobi aka yanka masa aka dafa mar abinci ya ci ya koshi ya samu masifar da take damunsa ta bashi saboda haka imrul kais ya ce ai ma na taimaki gajiyayyu dewa mutanen da suke cikin yunwa na taimake su na ba su abinci shine wa da'antu anhu alkaila na soke alkaila dawaki anhu a gare shi hatta tanaffasa har ya samu ya numfasa ya ji daɗi shi ma ya samu farin ciki wannan fuskar kenan fuska ta biyu kuma fa ya rubba makarubin karata wara'ahu waɗa an tu an hulkailan nan makarubin ɗin wanda yake cikin bakin cikin nan makiya ne suka dame shi an sako shi a gaba za a kashe shi na je na kwace shi to waɗa an tu na soke waɗa an tu an hulkaila na soke dawakai an hu gabarinsa mana na je na kori mutanen da suka zo za su kashe shi hatta ta nafasa har ya samu ya numfasa sau dewa za a biyo mutum mai rauni za a kashe shi amma sai na je na kwace shi shine waɗa an tu an hulkaila a wa ya rubba yomin qaddi aruhu murajjalan habiban ilal bidil kawaibi amlasa daman ya dan kwan biyu bai mana gazali ba saboda haka yanzu ya sake dawowa sana'arsa ta gado wa ya rubba yomin sau da yawa wata rana shine wa ya rubba yomin sau da yawa wata rana kada aruhu da nake wayan gari murajjalan ina mai taji gashin kaina murajjalan shine taje gashin kai ka sa kum ka tsefe gashin kanka to wa ya rubba yomi nan imrul kais zai dawo zai maka tariyar baya ne game da rayuwar da ya lokacin yana saurayi yana jin daɗi amma fa yanzu lokacin da yake wannan wakar sauransa yan kwanaki ma ko yan mintuna ko sunansa yan watanni ma awanni ma ya bar duniya wannan wakar kusan ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ne eh wa ya rubba yomi sau da wata rana fa kada a ruhu da na waye gari murajjala ina taje gashi na da ku habibin ilal bidi habibin na kasance abin so ne ilal bidi zuwa ga fararen yan mata masu kyau shine habibin ina abin so ilal bidi zuwa ga fararen mata alkawaibi masu tsayayyin nonuwa shine kawaiba atraba kawaib shine ɗan mata wanda nonansa a tsaye yake ko zubewa bai ba eh to ilal bidil kawaibi masu tsayayyin nono nonuwa amlasa ina mai mani'imcin jiki wannan amlasa din a za mu iya kallanta ta fuska biyu amlasa ina mai mani'imcin jiki mana lokacin ina yaro shine amlasa daga amlasu shine kamar mai ji wanda jikinsa babu kaushi wanda jikinsa babu kaushi wanda zaka jikinsa fes fes da shi babu kaushi babu datti a jikinsa shine amlasu mai shafaffen jiki kaga jikin mutum kamar kwalba saboda kyau shine amlasu to amlasa dinnan lokacin ina matashi to ina tuna wannan lokacin ko kuma amlasa din siffa ce ta wannan kawa'ib din mana habiban ilal bidil habiban ilal bidi ina abin so ga fararen yan mata alkawa'iba wanda suke masu cikakkun nonuwa amlasa mani'imta jiki wanda jikin su fes yake simil simil da shi saboda haka amlasun nan ko ya zama to siffa ce ta imrul qais ko kuma ya zama siffa ce ta wannan yan mata duk wanda ka dauka zai dauka zai zai zai karba eh ya ru'na ila sauti idza ma sami'inhu kama tar'awi aidin ila sauti a ayasa ya ru'na ila sauti idza ma sami'nahu kama tar'awi aidin ila sauti a ayasa ya ru'na su waɗannan ƴan mata din bibil kawa'ibi amlasa din ya ru'na za ka ga suna juyowa ila sauti zuwa ga sauti na da an ji magana ta za ga ta ko ina an juyo ana so a kalle ni kowa ni take so ta kalla ya ru'una suna masu juyowa ila sauti zuwa ga sauti na iza ma sami'inahu duk lokacin da suka ji wannan sautin nawa da sun ji muryata duk za su juyo kowa so take ta kalle ni kamatar auyi aidun kama kamar yadda aidun taguwa mai dogon wuya shine aidun taguwa mai dogon wuya amma suna faɗawa taguwa mai dogon wuya amma wadda bata taba daukar ciki ba kamar a ce kenan kamar a ce kamar budurwar taguwa kenan kama kamar yadda aidun taguwa mai dogon wuya wacce bata taba daukar ciki ba tar'awi take juyowa ila sauti a'ayasa zuwa ga sautin a'ayasa farin raƙumi eh farin raƙumi a ayasa shi yasa ake cewa fararen kuma isu eh isu isu shine fararen raƙuma a ayasa wanda ila sauti a ayasa zuwa ga sautin farin raƙumi mana kamar yadda budurwar raƙuma take neman bunsurin raƙumi da ta ji sautin su za ta yi maza maza ta juyo to haka duk mata da ta ji muryata haka take juyowa shine ya ru'una suna juyowa ila sauti zuwa ga sauti na idza ma sami'nahu lokacin da suka zan sautin kamatar awi aidun kamar yadda taguwa mai dogon wuya take juyowa ila sauti ayasa zuwa ga sautin a farin rakumi amma aidun nan taguwa mai dogon wuya da taba haifuwa ba arahunna la yuhibna man qallama lahu wala marra aina shayba fihi wa qawwasa to kamar zai gaya maka kamar za ka ce to imrul qais ashe lokacin kana yaro ka sha sha'aninka in ba mu manta ba mun yi magana cewa shi imrul qais abubuwa da yawa ya hada wanda wannan abin ya sa mata suke son sa har yi abin da yayi farko shi mutum ne kyakkyawa mace tana son saurayi mai kyau abu na biyu yana da kuɗi mace tana son mai kuɗi abu na uku ɗan sarki ne mace tana son mutumin da yake da alaƙa da sarauta abu na hudu mawaƙi ne ita mace tana son mawaƙi duk wanda ya suna ba sai mawaƙi ba in dai kai suna to mata suna son ka ko a ɓangaren karatu ne su mata suna so a ce sun auri wani mutum wanda yake yayi suna ko kai mawaƙi ne in kai suna duniya ta son ka za ga 'yan mata suna son ka yanzu in ka kalla 'yan fim masu shirin fim na Hausa za ga ba wanda mata suke so kamar su saboda mi ba wai wasu abubuwa ne a sunan da suka yi ne so da ka Imrul Qais a mawaki ne sannan kuma bayan haka mayaki ne to tun da yana da qualification abubuwan da mata za su gane su so shi to yace maka arahunna yace ni fa na tabbata mata wannan ara za ta yi zuwa da ma'anar so a ya sani za ta yi zamtuwa da ma'anar gani amma duk ma'anar ba ta canza ba a rahunna ni fa ina ganin mata ko kuma a rahunna ni fa ina tabbata mata la yuhibna ba sa san man kalla maluhu wanda dukiyarsa ta yi karanci in dai baka da kuɗi to mata ba sa san ka wala man ra'ayna shayba wala man ra'ayna shayba ko kuma wanda suka ga furfura fihi a jikinsa wa ƙawwasa ya tankware shine wanda shekaru suka cin masa ƙawwasan nan daga ƙausu ne ƙausu shine baka in shekaru suka ja mutum zai tankware to wala man ra'ayna shayba ko wanda mata suka ga furfura a jikinsa a wala man ra'ayna shayba ko wanda suka ga furfura fihi a jikinsa wa ƙawwasa ya tankware shi yasa ai ɗaya mawakin yake ko a wa in tas'aluni an nisa'i fa innani dabibu bi adwa in nisa'i dabibu idza idza shabara asl mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu fi wuddihin nasibu yaridna sara al mar'i hina alimnahu wa sharku shababin indahunna ajibu yana faɗa yake cewa in kun tambaye ni game da lamarin mata to ni ƙwararre ne abin da na sani game da mata a yuridna sara almar'ihi na alimnahu asarin da na musu suna son dukiyar mutum suna so su ga mutum da kuɗi eh wa sharku shababin inda hunna ajibu sannan a magagi da ƙuruciya da shirme irin na ƙuruciya da saurayi yake yi to wani abin yana yana burge mata kaga saurayi ya sako wando ɗamamman wando wanda shi ma in zai cire da ƙyar zai cire ya sa wata riga ɗamammiya wadda da ƙyar zai cire ya sako wata sarƙa a wuyarsa kamar doki to wannan abin da kake gani na hauka to su mata na abin burge su yake yi ko ga mutum ya tara gashin kai shi ba zakara ba ya tara wani wata toliya a kansa kamar zakara ko zabuwa to wannan haukar da kake gani su kuma abin su kuma burge su yake yi eh to saboda haka yace fihi wala man ra'ayna shayba ko wanda suka ga furfura fihi a jikinsa wa kawwasa ya tankwar yayi baka to lalle ba sa son sa wa ma kiftu tabri hal hayatika ma ara tadiqu zraqi azra'i an aquma fa allabasa wa ma kiftu tabrihal hayati kama ara tadiqu zra'i an aquma fa albasa wannan baitocin har zuwa karshen su in ka karanta su dole zaka ji tausayin Ibn Lakais duk abinda muka karanta a bayan nan na abubuwan da Imrul Kais yayi na ta'addanci amma da nazo kan wannan baitocin sai da tamsayawa Imrul Kais sai da ji tausayin sa yace wa ma kiftu ba na jin tsoron tabri halhayati tsanani irin na rayuwa kama ara kamar yadda nake gani na tadiqu zira'i hannuna ya kuntata an aquma a ce na iya na iya miƙewa fa albasa na sastra a gare ni duk wannan sha'anin fa da sha a rayuwa sai gashi rashin lafiya ta cin masa da ko ya miƙe ya sa rigarsa ba zai iya ba shine wa ma kiftu bana jin tsoron tabrihal hayati tsanani na rayuwa kama ara kamar yadda ake gani kama kama ara kamar yadda nake gani tadiqu zira'i hannaye na takuntata an aquma na iya miƙewa fa albasa na sa sutura ma a jikina ko sutura bana iya sawa a jikina sai an samun sai an cire mun sai an kwantar sai an daga to kaji ba yadda yake baitin فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقل أنفسا a wannan baitin shi ma sai ka ƙara jin tausayi yace falau annaha nafsun falau annaha nafsun da a ce dai raina ta mutu za ta mutu jami'atan gaba ɗaya mana wannan tsanin da nake ciki na rayuwa ga rashin lafiya sai an kwantar sai an ɗaga ko rigar da take jikina ba na iya cirewa to da wannan tsanan da yake ciki kai ni kan da na mutu ma na huta shine falau annaha nafsun da dai wannan ran nawa ta mutu za ta mutu jami'atan gaba daya da ma na mutu na huta yace walakin naha nafsun sai dai ita rai tusaqilu tana faduwa ne an fusa a hankali rayuwa a hankali a hankali a hankali take cin mutum duk inda kake ganin ka tsufa ga rashin lafiya to a hankali a hankali dai har zuwa lokaci za a mutu shine walakin na nafsu sai dai tare tusaqidu tana faduwa ne tana saraya ne tana ciruwa ne an fusa a hankali an fusa din a hankali ne eh wa buddiltu qurhan da miyan bada sihatin la'allama na yana tahawwalna ab abusa wa buddiltu qarhan damiyan ba da sihatin la'alla manayana ta hawwal na abu usa a ya ce wa buddiltu sai aka canza min ƙarhan da ƙuraje na jiki ƙarhu ƙarhu ko ƙurhu duk ɗaya ne za ka cewa ƙarhu za ka cewa ƙurhu wa buddiltu sai aka canza min ƙurhan ƙuraje na jiki ko ka ce ƙurhan ko ka ce ƙarhan sai aka canza min da ƙuraje ƙuraje shine ƙurji wanda zai fita a jikin mutum ko kuma ƙurhu ko ƙarhu ko kuma a ce rauni rauni ko miki jikin mutum ya dameji can yana jini can yana ɗiwa can yana zubar da ruwa can ya riɓe saboda haka wa buddiltu sai aka canza min ƙurhan da miki damiyan mai zubar da jini ba da sihatin bayan kuma da na kasance mai lafiya da ni lafiyayye ne sai gashi yanzu jiki duk ta ko ina ya riɓe la'alla manayana ta yiwu mutuwar mu ta hawwalna ta juyar da abu usa wannan matsanancin halin da nake ciki mana wannan matsanancin ciwo da nake ciki ta yiwuwa mutuwa ma ta zama ta wannan ciwon sauki ta yiwu ma in na mutu ma na huta da irin wannan ciwon nan idan ban manta ba can karatunmu na baya a mun ji cewa yadda imrul qais yake so ya dauki wannan fansa ya dauki fansa game da abin da aka yi wa mahaifinsa ƙarshe ya tafi wajen sarki kaisar kamar yadda yake gaya mana ko baka sahibi lamma la'addar badunahu wa aikana anna lahi kaini bi kaisara ya je wajen sarki kaisar shine sarkin rum ya karbo sojoji su zo su taya shi wannan yakin sai da imrul qais yayi nisa sai wani daga cikin mutane suka hada makirci suka zo suka faɗa suka ce irin wannan mutumin jarumi mayaƙi mungun mutum za ka ɗauki rundunar sojoji ka bashi idan ya je ya yaƙi waɗancan ɗin ya gama da su kai ma sai ya zo ya yaƙe kai kwace mulkinka ana faɗa wa sarkin rum haka sai hankalin sai tashi a nan ya ce ya za a yi suka ce to abin da ya kamata a yi ga yadda za a yi a samu riga a sa mata guba a ciki sai ka aika masa da ya sa jikinsa zai riɓe shikenan kuwa aka samu riguna irin na sarakuna aka sa musu guba a jikinsu aka tashi wani ya sauri aka ce kai gudu ka kai masa da ka kai masa ka ce ga wannan hadiya ce kyauta ne aka kawo masa kaya ne irin na sarauta ya sa ya ji daɗin mulki shi ke na imrul kai sai karɓa ya ta godiya a shi akwai guba a cikin kayan yana sawa naman jikinsa ya fara narkewa kamar yadda ake sa acid kamar yadda ake sa acid a gawa ta riɓe ta narke haka ji naman jikin imrul kaisi take naman jikin imrul kaisi ya fara riɓewa yana zagonyewa yana zubewa take saboda guba wannan acid din da ke jikin riga to anan imrul kaisi ya yana faɗan wannan baiti ne lokacin da naman jikinsa yana zagonyewa yana zubewa yace wa buddiltu sai aka canza min da qurhan ko qarhan miki damiyan mai zubar da jini ba da sai hatin bayan da na kasance lafiyayye la'alla manayana ta yi mutuwar mu ta hawwalna ta juyar da abu usa wannan tsananin rayuwar da nake nake ciki ma'ana ta yi mutuwa ma ta humin sauki akan irin wannan rayuwar mutum da ransa naman jikinsa ya riɓe yana zubewa laqad tamaha dan mahu min ba'di ardihi liyalbisani min da'ihi ma talabbasa laqad tamaha dan mahu min ba'di ardihi liyalbisuni min da'ihi ma talabbasa a yace lagar dama haddamahu addamahu mutumin nan da ake kiransa dammahu dammahu ko ya zama asalin sar sunan sarkin Rum din ne saboda su duk wanda ya hau sarauta sunansa Kaisar kamar yadda Masar duk wanda ya hau sarauta sunansa Fir'auna kamar yadda Habasha duk wanda ya hau sarauta sunansa Najashi to ɗan mahun nan a ta yiwu sarkin sunan sarkin rum ɗin ne wasu kuma suka ce a'a ɗan mahun nan sunan wanda aka aiko da wannan riga mai guba ya kawo wa imrul kaisu ne to lagar maha ɗan mahu a ɗan mahu mutumin nan da ake kiransa ɗan mahu lagar maha haƙiƙa ya yi tsammani ya yi tsammani min ba'adi eh, min bu'udi arzihi bayan na yi nisa shine min bu'udi bayan na yi nisa ardihi da ƙasarsa. Liyal bisani zai sanya min ma talabbasa abin da ya samu min da'ihi na cutarsa. Kawai yana ganin bayan na yi nisa ne, gware ya samun wani guba ya aiko min kawai na sa na mutu. Shi ne liyal bisani domin ya samun ma talabbasa abin da ya saka min min da'ihi na cutarwansa. ala inna ba'dal udmi lil mar'i watan wa ba'dal mashi bi dula amrin wa mallabasa yace ala inna ba'dal udmi lil mar'i watan wa ba'dal mashili shibi dula umrin wa malbasa ala yace ku saurara wannan baitin tayu yana da alaka da wancan baitin na maganar mutuwarsa za ta iya yiwa kuma wata magana daban ya shiga a rayuwa yace ala ku saurara ku ji yan uwa inna ba'adal udumi haƙiƙa bayan rashi shine talauci al'udumu shine rashi mutum ya zauna ba shi da ko sisi ala ku saurara inna ba'adal udumi haƙiƙa bayan rashi bayan yanzu mutumin da ba mutum ba shi da shi lil mar'i ga mutum kinwatun to akwai kuma wada kinwatan akwai kuma wata wadata da za ta biyo baya in yau baka da shi to insha Allah gobe za ka samu saboda haka ko da yanzu kaga baka da shi kai hakuri in Allah da gobe za ka samu shine ala ku saurara inna ba'adal udmi hakika bayan rashi shine talauci lil mar'i ga mutum kin watan to akwai kuma wata wadata za ta iya zuwa zai iya wadatuwa wata ran wa ba'adal mashibi bayan ya mutum yayi furfura dula umri zai samu tsawon rayuwa wa malbasa da kuma ni'imar rayuwa za ta iya yiwuwa ma ga wani zai tashi yana talaka sai bayan furfura ma ta fara fito masa a lokacin rayuwarsa za ta canza ya samu saukin rayuwa shine wa ba'adal mashibi za ka ga wani lokacin mutum ba da mashibi bayan ya yi furfura ƙula umri sai ga kuma ya samu tsawon rayuwa bayan furfura ta fito a jikinsa sai ga ya yi shekaru da yawa wa malbasa kuma ya samu ni'ima a rayuwa malbasa a nan ba na tufafi ba ne na ni'ima ne jin daɗi wa malbasa sai kuma ya samu jin daɗin rayuwa da yawa za ka ga mutum a yana yaro yana fama da talauci ya girma yana fama da talauci amma za ta yi bayan ya yi aure ‘ya'ya biyu uku ko da mata uku hudu ma sai Allah kawo rufin asiri sai ya samu sauƙin rayuwar da yana yaro ma bai samu wannan sauƙin rayuwar ba to shine abin da Imrul Qais a yake so ya gaya mana a wannan baitin wallahu ta'ala a'lam za mu tsaya anan mun tashi kuma insha Allah lokaci na gaba Allah ba mu dama sai mu ci gaba